أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أيها المسلمين muna ƙara godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala mai kuwa mai komi wanda ya kaddara haɗuwar mu a daidai wannan lokaci mai tarin albarka lokaci na tsakanin sallar magariba da sallar isha'i a wannan yammaci na ranar lahadi a yau muna shidda ga watan rabiul awwal kenan wata na uku na musulunci hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina tana dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da hudu wanda ya daidai da biyu ga watan goma na shekara 2022 miladiya cikin ikon allah da kaddara wasa bayan mun kammala littafin iziya littafi na fikihu akan mazhabar imam malik allah kara masa yarda ma'ana fahimta ta mazhabar imam malik yadda zamu gudanar da ibadodinmu da sauransu a yau za mu shiga sabon littafi wanda yake gaba da shi har yanzu a cikin mazhabin ta Imam Malik Allah ƙara masa yarda ita ce shine littafin risala risalatu abi zaid al-qirawani ma'ana littafin risala da shehin malami Abu Muhammad Abdullah bin Abi bin Abi Zaid al-Qirawani Allah ya ƙara masa yarda ya wallafa wannan littafi littafi ne da ya samu karbuwa a cikin al'umma musamman ga al'ummanmu masu bin mazhabar imam malik allah ƙara masa yarda littafi ne shi ma da ya kumso dukkan ɓangarori abubuwan da ya shafi na ibadodi da na ɗabi'u da na halayya da sauransu da ɓangaren duka gado da zakka da waye da sauransu insha Allah a wannan littafi ya tattaro su za mu shi insha Allah kamar yadda muka fara wajen da godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala sunan Allah da ya mai yardarsa kuma muka kare shi cikin ikon Allah to muna fata Allah subhanahu wataala ya ba mu ikon farawa cikin alheri da albarka da kuma Allah subhanahu wataala ya fahimtar da mu abin da ba fahimta ba kuma ya kara mana haske da fahimta a cikin wani al'amari kuma ya sanya mu ga ƙarshen littafin nan lafiya lau kuma ya ba mu ikon aiki da ta abin da za mu karanta a cikin wannan littafi na risalatul abi zaid bin qirawani insha Allah farko mukaddamar malami mai littafi shine yake cewa kenan ita ce mukaddama ta farko ta littafin bismillahir rahmanir rahim wa sallallahu ala sayidina muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam ce da sunan Allah mai rahama mai jin kai mana da abin da za a yi dan adam zai yi ana bukata da abin da zaka yi ka fara da bismillah domin ya zo hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yana cewa ibda'u umurukum zatil zawatil bal bi bismillah duk al'amarin ku da zaku fara ko menene ku aro shi da sunan ku ambaci sunan Allah duk abin da zaka yi ka ambaci sunan Allah subhanahu wataala insha Allah wannan abu albarka za ta shigo shi Allah subhanahu wataala zai kama ma tallafa ma mutum akan wannan al'amari a wata ruwaya ma ke cewa duk al'amarin kullu amrin lam yubda bi bismillah fa huwa abtar duk wani al'amari da ba ambaci Allah ba a cikinsa ba ma ba fara shi suna Allah ba to wannan abin sunan shi mai yankakken albarka kenan saboda haka ga shi wannan malam sai fara da bismillahir rahmanir rahim da sunan Allah mai rahama mai jin kai yace wa sallallahu ala sayyidina muhammad tsiran Allah da amincin Allah su tabbata absa shugaban mu annan muhammad wa ala alihi absa alayansa wa sahabihi da sahabbansa wa sallama da aminci qala abu muhammad yace baban muhammad na ce abu muhammad mana alkunya ne kamar yadda ake manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake da alkunya abu qasim ko aba qasim ana cin baban qasim to haka saboda haka shi kuma ana cin shi abu muhammad ita ce alkunyarsa me sunan shi na gaskiya shine abdullah bin abi zaid alqayrawani ma'ana asalin sunan shi abdullahi dan abu zaid shi kuma mutumin kairawana ne ma'ana wani gari ne da yake cikin kasar maghrib kasar maroko saboda haka shine ake jama'ar kairawana to mana nisbar gari ne kamar a ce badama gare ko kuma e ko ba maraɗe ko ba katsine ko ba dauri kaga an jingina masu jingina sunan mai gari ne e wane ba dauri ne wane ba katsine ne wane badama gare ne to shi ma kera wana mana an jingina sunan gagarinsu ne wane mutumin kera wana radiyallahu anhu ardahu yarda Allah ta tabbata da gare yarda Allah ta tabbata a gare shi wa ardahu kuma Allah yarda da shi yace alhamdulillahi allazi ibtada al-insana bi ni'matihi ko bi ni'matihi ko ya gani ko shafin farko godiya ta tabbata ga Allah allazi ibtada al-insana bi ni'matihi wanda ya kagi dan adam ya halici dan adam da ni'imarsa ba wai dan an tilasta mishi ba a'a ba wanda ya tilasta mata falalar Allah cikin ikon Allah Allah ya samar da dan adam da ni'imarsa ba wai tilasta mishi akai ba ba sa shi kuma akai ba shine ganin kansa ya samar da dan adam da ni'imarsa wa sawwarahu fil arham bi hikmatihi sa'annan kuma Allah subhanahu wataala ya sawwara dan adam ma'ana ya daidaita dan adam a cikin ma'aifa da hikimati da hikimata a irin hikimata shi kadiba da dan adam yadda Allah ya suranta shi a cikin ma'aifa tun yana dugon mani ya koma dugon jini sa'annan kuma ya koma gudan tsoka sa'annan kuma a haka a turo mala'iku su busa masa rai duka a cikin kwana 120 ma'ana shine in ka hada sai baka wata hudu a lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam za a rubuto za a turo mala'ika a cikin cikin ma'aifiya ya shige ya daidaita wannan dan adam a sa mishi kashi kuma a busa masa rai shi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kita bi katabi rizqihi wa ajalihi wa amalihi wa shaqiyin aw sa'id saboda haka a lokacin za a rubuta arzikin da wannan bawa zai ci a rayuwarsa mana iya abincin da zai ci iya abin da aka auna masa aka daidaita ta kuma ko kwaya ɗaya bai hawa kuma ko ya ci siya mai turusa shi yasa ya a irin a tattare wani lokaci za ga mara lafiya ana cewa sha ungo ana bashi amma da an bashi mi sai ya maido shi saboda mi an kare an rufe gini ran ne da ta saura da bai kare ba amma iya abin da zai ci an rufa an daidaita kenan ko kun tura fitowa zai saboda haka Allah subhanahu wataala ya daidaita wa dan adam abin da zai ci arzikin da zai samu shi yasa ya dan adam inda yana da imani cikakken imani saboda haka da bi wahala ba domin mi ka buga can ka buga nan kai waye da sauransu nan abinda Allah ya kaddara maka shi zaka zai same ka kuma abinda Allah ya kaddara in yace zaka yi kudin sai kai kuma Allah zai dora ka akan wannan tafarki amma ka ga mutum Allah subhanahu wataala bai kaddaro mishi abu ce karfi da yayi sai ya nema ba kansa to sai wahalar da kansa saboda shi sai a wani hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da za ku dogara matukar dogara ga Allah da Allah subhanahu wataala ya ciyar da ku kamar yadda ka san tsuntsu Allah subhanahu wataala yake ciyar da shi ya tashi da safe cikin shi a dame ba komi amma kuma da marece da inda yamma in yayi zai zo kwanciya sai dawo cikin shi a cikin tab to saboda haka Allah subhanahu wataala ya arzuta bawa abinda aka kaddara ma bawa sai ya same sai ya same shi ba wani abu da zai kubce kuma duk wani abu da kaga ya samu dan adam haka muqaddari ne min inda Allah subhanahu wataala saboda haka ba yanda za a yi wannan abu ya kauce wa dan adam kawai lokaci ne ya zo da sauransu to to wa yake yin haka Allah subhanahu wataala shine yake sauwara dan adam a cikin cikin ma'aifa a cikin cikin uwa kuma a cikin ma'aifa ya daidaita shi a sar a mashi guri wanda yake amintacce lafiyayye sa'annan kuma Allah subhanahu wataala ya fitar da shi bisa ga sauƙewarsa duka wannan yace bi hikimati da hikimar Allah subhanahu wataala wa abrazahu ila rifqihi sa'annan kuma Allah subhanahu wataala bayan ya daidaita dan adam a cikin cikin a cikin cikin uwa kuma a cikin ma'aifa sa'annan kuma sai Allah subhanahu wataala ya fitar da shi zuwa ga sauki cikin sauki Allah subhanahu wataala sai ya fitar da dan adam ba tare da wahala ba wa ma yassarahu lahu min rizqihi kuma da abinda Allah subhanahu wataala ya sauka ma dan adam ya kore masa na arziki abinda zai ci a rayuwarsa saboda haka zai aiki kaza ko zai yi sana'a kaza ko zai kwadugo kaza ko zai leburanci kaza duka Allah subhanahu wataala ke horewa dan adam wannan abin da Allah ya kaddara zai zama ma'aikacin kaza sai ka zama nan saboda haka hanyoyi ne sai Allah ya hore ta bangaren nan wannan da sauran sai a samu tsari sai ka kaje ga wannan guri da kake so wa 'allamahu ma lam yakun ya'lam sa'annan bayan haka bayan Allah subhanahu wataala ya fitar da dan adam a duniya kuma yanzu sai sanar da shi abin da da baka sani ba saboda haka tun daga alifin ba'un kana farawa har ka kai ka iya hada kalma ka iya rubutawa ka iya magana ka iya kaza da sauransu duka waɗannan horewar Allah subhanahu wataala ce da yi wa ɗan adam da kaddara shi da daraja ɗan adam da Allah subhanahu wataala yi wa kana fadlullahi alaihi azima saboda haka fallalar Allah ga ɗan adam in aka ce za a kiraya ta to bata kiduwa tana da yawa shine wa qana fadlillahi alaihi azima falala Allah ga dan adam falala ce mai girma mai yawa shi ya sanya Allah subhanahu wataala ce wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha idan kuka ce za ku kidaya ni'imar Allah subhanahu wataala to wallahi ba za ka iya kidaya ba irin ni'imomin da Allah ya maka to baka iya kidaya su saboda haka kawai sai dai kamar Allah godiya akan ni'ima da yake wa nabahu bi asari sana'atihi bayan haka gadiba kuma Allah subhanahu wataala shine ya fadakar da dan adam da gurabu alamomi na sana'arsa sai ga mutun ya taso tun daga yarinta sai ga ya fi ya fi bukatar sana'ar buge-buge ko kwale-kwale wani kuma tsankwale-tsankwale daure-daure sai ka same shi tun daga karamci ya ɗauko wancan ya ɗulle ya ɗauko wancan ya haɗa ya ɗauko kwaɗe ma'ana tun daga nan zaga ide ishi ta karkata mi wajen injiniyar wancan kuma sai ka same shi daga nan ya ɗauko katako ya haɗa nan wannan kasa wani kuma sai ka same shi kiwo kiwon tantabarai kiwon kaji kiwon ma'ana mi daga nan Allah subhanahu wataala tun daga nan Allah subhanahu wataala ke faɗakar da ɗan adam akan mi alamar sana'arsa wani kuma sai gaji bangaren karatu shi kuma damu shi kawai kuma gefe kura ya karatu to saboda haka duka waɗannan horewar Allah shine yana ce wa nabahu bi asar sana'ati Allah subhanahu wataala ya faɗakar da ɗan adam da hanyoyi gurabobi na sana'ar da ɗan adam zai wa a'azara ilaihi ala alsinatil mursalina sa'annan kuma Allah subhanahu wataala ya gama yankan hanzari ga ɗan adam bayan duk ya masa waɗannan abubuwa to yanzu kuma sai ya gama yanke maka hanzari kenan babu wani hanzari da zaka ba Allah gobe kiyama in kana gyarawa ka gyara a nan duniya in kina gyarawa ki gyara tun nan duniya ba za ka je wa Allah gobe kiyama ba da wani uzuri da Allah zai karba ka ce ya Allah ai ban sani bane ba a a Allah ai kuskure ne a Allah ka sa'a ya yanke hanzari shi yasa ya Allah subhanahu wataala ce wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an i'budu Allah wa ijtanibul qawt mun aiko a cikin kowace al'umma mun aiko mata da manzo wannan manzon me yake cewa a bauta wa Allah a nisanci dagutu duk wanda ya bauta ma dagutu to ho ya halaka da kansa saboda haka manzanni sun faɗa kan shi yasa kuma Allah ya ce li Allah ya kula li nas ala li Allah ya kula li nas ala lahi hujja kada gobe kiyama dan adam ce da wani hujja akan Allah subhanahu wataala kai Allah ai ban sani ba a dinna an karantar da kai da ki ka sani farko ma wahayi dan an nuna mana ma sai aka ce ni ikra shi yasa da ake jamta al'ummar ikra al'ummar mazala sallallahu alaihi wasallam al'umma ce ta ikra ma'ana al'umma ce ta karatu a ce al'ummar mazala sallallahu alaihi wasallam suka zauna ba sa karatu to ba su da kwanta hujja kenan ma da muka bari har tura suka sha gaban waye da sauransu duk wanda yana daga cikin me da ba me da kanmu baya da kaskantar da kanmu da muka yi in bangaren karatu mu mu ne aka fi sa mu nemi ilimi mu yi karatu dan farkon wahayi na addini na shine ikra ikra shi yasa ne ake ce mana ummatu ikra al'umma saboda haka kenan Allah subhanahu wataala ya yanki hanzari ga dan adam kenan gobe kiyama ba zaka cewa Allah ai Allah mu ba ba ba ba ba ba gai a suwa ne ne farko a kuma ka gaba kidi Allah ce mu ne je mu karatu mu karatu mu karanta addinin Allah subhanahu wataala mu karanta ne zamu bauta masa shine wa a'azara ilayhi ala an tashaddu musulmi Allah subhanahu wataala ya yanki hanzari akan harshen manzanni al-khiyarati min khalqi manzannin ma kuma alkhiyar ma'ana zaɓaɓɓu daga cikin halittarsa su ne alkhiyarati min khalqi ba kowa ba Allah ya rubuta ba manzo sai zaɓaɓɓe tataccen tatacci ne inna Allah astafa Adam wa Nuha wa ali Ibrahim wa ali Ibrahim alal alamin zurriyatan wa aduha min ba'd saboda haka zaɓaɓɓu ne waɗannan annabawa shi sai aka taso shi daga cikin kasassun kasassun aka taso shi gaba gida zaɓaɓɓen zaɓaɓɓu ne sai ma shi Allah ta ce sunan al-mustafa zaɓaɓɓe shi ne al-mustafa wanda yake tatacce to saboda haka manzannin da Allah ya aiko zaɓaɓɓu ne daga cikin halittarsa fa hada man waffaqahu bi fadlihi Allah subhanahu wa ta'ala ya shiryar da wanda ya datar da shi da falalarsa وعدلنا من حز من هزله بعدله سأل كما الله سبحانه وتعالى يتابر دا يقدر دا وان يتابر دا شيء عادل جنسا ويسر المؤمنين لليسرى bayan haka Allah subhanahu wataala ya sauwaƙe wa mummuni al'amura cikin sauƙi inda ka yi iman da Allah subhanahu wataala ka haƙura ka dogara ga Allah subhanahu wataala to wallahi za ka ga al'amuran da suna tafiya a cikin sauƙi ba tare da kata da hankali ba to matsalar ɗan adam gajiya ba ne ta shafa kuɗi da gare mu mana kuɗi ne yake kaɗan kai wasu mutum yake duniya ta kawai suka shafa ta kowa su kake kawai sha yanzu ma haka ne yanzu a hakuri ake saboda haka idan ka ci al'amura a saman a cikin hakuri cikin nutsuwa to za ka biyan bukata za ka al'amura ka suna tafiya kawai ka bar wa ka yi imani ga Allah ka dogara ga Allah ka gyara al'amuran da tsakanin da ubangiji to za ka al'amuran suna tafiya ne shi ne Allah subhanahu wataala ke cewa wayan kuruna wayan kuruna wala khairul makir ana kullu min Allah na tube ba kai baka sani ba inna hum yakiduna kaida wa akidu kaida ana kullu min Allah na tube ba sai da su makir da su saboda haka hakuri mujuri mutawakkal mu dogara ga Allah subhanahu wataala domin Allah ce wa man yatawakkal ala Allah huwa hasbuh Allah ya ji Allah makhraja duk wanda ya ji tsoron Allah to Allah zai sanya su mafita a cikin dukkan al'amuransa haka kuma wanda ya dogara da Allah to dan da hakika ya dogara da babban majingini to Allah ya isa masa kuma Allah zai kama masa shine wa yassara lil mu'minina bil yusra Allah ya sauke wa mu'minai al'amuransa cikin sauki wa sharaha sudurahum lidhikra bayan haka Allah subhanahu wataala ya kore kirazan mumune lizikira da ambatan Allah duk inda mumuni za ga shi to yana ambatan Allah in zai zauna ya zauna da sunan Allah in zai tashi tashi da sunan Allah in zai shiga shiga da sunan Allah zai fito da sunan Allah in masallaci zai shiga kai addu'a in zaka fito haka in gida zaka fita sai duk abin da zaka yi in kuma a wani guri aiki ne ko a wani abu ya samu lokaci na ta to za ka same shi yana karatun Qur'ani yana tilawa da sauransu to wannan duka falalar Allah subhanahu wataala ce da sauƙewa mu'mini fa amanu billahi bi alsinatihim natiqi saboda haka sun yi imani da Allah da harsunansu suna ma natiqina suna masu furici da harshensu cewa sun yi imani da Allah subhanahu wataala shine kalmatul tauhid ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah wa bi qulubihim mukhlisina bayan haka kuma game da ikhlasi a cikin zukatansu sun yi ikhlasi sun tsarkake haka ne babu wani kaikai babu wani tare da ji wabi ma a tattuhun bihi rusuluhu wa kutubuhu amilina waɗannan mummunan da Allah subhanahu wataala yake ambata Allah sa muna cikin su yace kuma da dukkan abin da manzannin suka zo musu da shi da littattafan da suka zo da shi to suna aiki da shi amirina suna aiki da su saboda haka wa qalu sami'na wa ata'na al'umma wanda mun ji mun yi biyayya saboda haka kenan suna aiki da abin da manzanni suka faɗa musu kuma suna aiki da littattafan da manzanni suka zo musu da shi وتعلموا ما علمهم ووقفوا عندما حد لهم saboda haka wata'allamu ma allamahu suka koyi abinda suka sanar da su ma'ana abinda suka karantar da su suka tsaya suka koye shi waqafu inda ma hadda lahum kuma suka tsaya inda aka iyakance musu ba sa ficewa ai kun mun karanta mai ahadari ma yayi bayanin nan wa qifa inda amrihi wa nahyihi ya ce ka tsaya inda aka umarce ka da kuma inda aka hane ka wai tuba ilallah saboda haka waƙafu inda ma haddalahum sun tsaya inda aka iyakance musu wastagnau bima ahallalahum sa'annan kuma sun wadatu da abin da Allah subhanahu wataala ya halatta musu ba sa neman haram sun sun wadatu da wannan halal da abin da Allah ya halatta musu to shi suke nema shi za su ci shi za su yi mu'amala haram ba su ba ita amma harrama alayhim daga abin da Allah subhanahu ta'ala ya haramta musu duka waɗannan siffofi ne na mumune bayan Allah na ƙwarai Allah samna cikin su amma ba'at to yanzu malam yace to amma bayan haka a anana Allah wa iyyaka ala riayati Allah da ni da kai a anana Allah Allah ya taimake mu wa iyyaka da kai ala ri'ayati wada'ihi akan kulawa da ajiyarsa kulawa da ajiyar da Allah subhanahu wataala ya babu wa hifz ma awda'na min shara'ihi sa'an da kuma kare da kulawa daga dukkan abin da aka bamu ajiyarsa mana kadda mu sabawa shari'ar Allah subhanahu wataala shine wa hifz ma awda'na min shara'ihi da kulawa da dukkan abin da aka ba mu ajiyoyi na shari'o'in Allah subhanahu wataala babu wasa na aikatawa mu aikata na hannuwa mu hannu fa innaka sa'altani yace domin kai ka tambaye ni ka roke ni an aktuba laka jumlatan kenan asalin shi rubuta wannan littafin malam ne aka tambaye shi cikin dalibai kenan ya tambaye shi a rubuta musu an aktuba lauka jumlatan yace rubuta maka wata aljumla mata wata alfras mukhtasaratan wadda take takaitacciya resume amma wadda kumshi min wajibil umuri diyanat wadda ta kumshi duk abubuwan da suke wajibai akan al'amarin addinin Allah subhanahu wataala wanda zai samu ya rike ya dinga revision da kyau mimma tantuku bihi alsinatin ya ce na farko daga cikin abubuwan na wajibi akwai abubuwa na wajibi wanda da baki ne ake furici da su ma'ana waɗanda harshe suke furici da su ma'ana akwai wani imanin wani aikin na faɗa ne to ina so a ba a rubuta mu waɗannan wata aka ƙidu hulƙulo da kuma akwai wani abin da ake buƙata a zuciyar ake so ɗan adam ya yi riƙe shi a zuciya ya yi imani a zuciya to ina so shi ma a rubuta mu wata amaluhul jawari da wasu ayyukan wanda kuma ana so a gababuwa ne ma'ana imani bangare bangare akwai wani magana bangaren magana akwai bangaren aqida kudurtawa a zuciya akwai kuma bangaren aiki ina ba ta manta yanzu sallah ai kaga ita bangaren aiki ce amma ni furta kalmar shahada aiki ne na ni na baki na furta sai ka furta imani da ita ba shi kuma aina yake a zuciya ka yarda har a zuciyarka haka ne to saboda haka kenan ina da bukatar a mini bayanin waɗannan abubuwa da dalilin akwai abubuwan da a zuciya ake so sai sun zamna akwai abubuwan da ake so sai ka furta zuciya ta yarda abubuwa su aikata shi ne ce wata amaluhu wata amaluhu jawari gabaɓuwa su aikata wa ma ya tasilu bil wajib min zalika yace kai da kuma abin da yake saduwa da wannan na wajibin ma'ana abin da zai kai ka da wannan wajibin irin abubuwan da ina yin su za su kai da aikata wani aika na wajibi ko kuma in ina yin su za su kai su dawomar da ni akan imani da Allah ba tare da na yi wasa da addinin Allah subhanahu wataala ba min zalika na daga wannan as-sunani ma'ana min zalika na daga wannan as-sunani na daga sunnoni min mu'akkadiha daga sunnonin ma akwai sunnoni waɗanda suke masu ƙarfi wana wafiha akwai kuma nafiloli waraga ibiha akwai kuma wanda ake kwadaitarwa akwai wata sunna mai ƙarfi yanzu ka kace bai da mutum yana cikin sunna mai ƙarfi wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cikin balaguro ma yin sa yake kaga tunda cewa an rage sallah an ba mutum daman kasar amma idan yana cikin balaguro yana yin shafi'i da wutiri to saboda haka idan kaga ya nuna mi sallah ce sunna ce mai mai karfi waraga'ib ya da kuma wanda ake kwadaitarwa irin su wallaha sallar wallaha tana da muhimmanci ana kwadaitar al'umma musulmi maza da mata su dinga yi wa shay'in min al'adab minha kai da wasu ma daga cikin ladubba na daga cikin ta duka ina so a yi mun bayanin waɗannan abubuwa ma'ana me yanzu a takaice mala yana faɗin dalilin motifin da yasa ya wallafa wannan littafi wa jumalin min usulil fiqh da kuma jumloli abin da ya tattaro na usulul fiqh asalin tushen usulul fiqh shi usulul fiqh da ka'idoji daga ina aka turo da su ka'idodin daga tushen kaza da kaza da kaza duk ina so a yi mun bayani wa fununihi da abin da yake bangaren fannin sa amma duka waɗannan bayani in zaka yi mishi ala mazhabil imam maliki bin anis rahimahullahu ta'ala ina so a yi min su akan ta hanyar fahimtar shehin malami shine imam malik bin anas malik dan anas allah kara masa yarda allah shi kansa da gafara kenan daidan fahimta ana ce masahaba fahimta kowane malami da fahimtarsa malaman nan ba sa sabawa akan asalin tushe ma'ana suna sabawa da ta bangaren kuro asalin tushen shine alkur'ani da sunna ba sa sabawa duk inda ka ji an ce wani saɓani wannan ya ce kaza wannan ya ce kaza ba akan asalin tushen ne ba alkurani da suna ba akan fahimta ne da reshi na fahimta ya za a yi kaza innan ko kaza innan da sauransu inda babu wani nasi da sauransu ga fahimtar malami saboda haka wa ɗariƙatihi ma a ma sahalar sabila ya ce kuma da hanyar shi hanyar imam malik ma a masu hala sabila ta inda hanyoyin za su sauƙaƙa ma ashkala min zalika na daga duk abin da ya rikice na daga wannan min tafsirin rasifina daga cikin tafsirin malamai magabata waɗanda suke ƙwararru su ne rasifi wa bayanin mutafakihina da bayanin malamai fikihu waɗanda suka gumsu fikihu suka sha fikihu suka fahimce ta mana waɗanda suka fahimci fikihu lima ragibta fihi yace na daga abin da kake kwadayi a cikin sa min ta'limi zalika lil mubtadi yace abin da ya sanya nake so dukkan rubuta malam wadannan abuwa domin daga baya domin don a karantar da yara yara suna tasowa za su taso ba kamce wani bai da ilimin da zai je cikin alkur'ani da sunan manzo Allah ya tato hukunci da sauransu amma ne shi malamin da Allah subhanahu wataala bashi basira ya san fiqh ya san usul fiqh sai za to hukunta hukunta kaza kaza sai wallafa kawai kai yake na dalibi idan ya zo karanta aiki ne zai mai sauraro da ya saurara aiki ne zai amma aka ce maka yanzu sai ka kuma to kai da baka iya tada baki ma kuma a ce sai ka goma cikin alqur'ani ka karanto ka tato hukunta ta abin zai maka wahala ita to dalilin da ya sanya domin mi ya zama abin da ake karantar da yara addini a sauƙaƙe kama tu'allimuhum hurufal qur'an kamar yadda ake karantar da yara harfin alqur'ani liyasbika ila qulubihim domin yayi gaugawar shiga cikin zukatansu ana so qur'ani ya har gaugawar shiga cikin zuciyar danka ma'ana danka ya tashi da karatun alqur'ani to wannan hasken alqur'ani kadai idan shiga cikin zuciyar danka to saboda haka insha Allah zaka Allah subhanahu wa ta'ala ya ma bayyana fahimta da budi da kyakkyawar tarbiyya da sauransu amma ni ka bar farko abin da ya fara shiga cikin saban Allah to ya zubillah to daga abubuwan ba za su tafi daidai ba daga kaɗe-kaɗe sai mu shakata sai dausa dandalin soyayya sai waye da sauransu kaga abu ya ya zubillah an gurbata tunda zuciya ta gurbace yace to yasbika ila qulubihim min fahmi dinillahi ma'ana abin da ake so fahimin dini fahimtar addinin Allah ya fara shiga cikin zukatan yara wa shara'ihi da shari'arsa ma turja lahum barkatu idan haka ya faru farko abin da ya faru ya fara alqur'ani da hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da sirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da fiqhu da tauhidi to saboda haka ma turja lahum barka ana ga fatan wannan yaron zai albarka insha Allah di yaro ko yarinya da ya tashi da wannan to insha Allah Allah sai sama wannan yaro albarka ya sama wannan yarinya albarka wa tuhumadu lahu aqibatu kuma karshen sa zai kyau sai kaji ana yabon sa kai Allah ma albarka kai wani Allah mishi albarka kenan ka gani asalin farko idan yayi kyau karshe sai yayi kyau to asalin farko idan yayi muni wa iyaz billah karshe kuma sai ga ba zai kyau ba ayi nadama akan fa ajamtuka ila zalika yace to mala yace sai na karba maka wannan bukata tata limara jautuhu li nafsi yace me sanya na karba maka yace saboda ni ma abinda nake fatan ma kaina rajautuhu li nafsi mana abinda nake so ma kaina walaka da ka, da ni kaina da kai kuma min sawabi na daga lada wani lada yace man allama dinallahi ladan duk mutumin da ya karantar da addinin Allah ma'ana duk wanda ya karantar da addinin Allah ya karantar da wani addinin Allah to yana da lada mai yawa au da a ilayhi ko kuma mutumin da ya kira zuwa ga addinin Allah ma'ana shine da'awa wa'azi karantarwa nasiha da sauransu to saboda haka ce kamnar wannan lada ya sanya ni ma nayi gaugawa karba wannan tambaya taka ta karba wannan bukata taka wa'alam amma bayan haka ka sani ya kai dan uwa ka kai mai sauraro ya kai mai karantawa anna khairal qulubi kaga fiyayyen zukata aw ahalil khairi ita ce zuciyar da ta bi kula kowane alheri ma'ana ta bi kiyaye alheri duk zuciyar da ta ji alheri to ta zai kokari da ki kare kiyaye wannan alheri ta yi riko da wannan alheri ka ji dalili kaza falala kaza annabi sallallahu alaihi wasallam yana nafilfili so goma a yini yana yin hudu kafin azar hudu bayan azar ko hudu kafin azar biyu bayan azar ko biyu kafin azar biyu bayan azar biyu bayan kafin la'asar biyu bayan magarba biyu waɗannan su to waɗannan na fulfuli masu daɗi ana tun sunan nuratu to zan dage a manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana azumin litinin alhamis saboda kaza da za to ni ma zan dage to duk zuciya da ta kasance da ta ji alheri za ta riƙe wannan alheri to wannan zuciya ita ce mafi alherin zuciya amma ba zuciya da ta ji alheri ta jefar da shi ba amma da ta ji kayan shari tana riƙe da shi wake-wake kiɗe-kiɗe da saɓon allah da sauransu to wannan wajen zula ba ta da alheri wa arjal ƙulu lil khairi mafi kamnar zukata fatan zukata da alheri malam ya sabita sharru ilai ita ce zuciyar da sharri bai fara cikinta ba ma'ana zuciyar da ta fara ba da sharri ba ta fara ajiye karya ba ko tunanin karya ko yaudara ko annamimanci ko kyaɗe-kyaɗe ko sauraron haram da sauransu wa aula ma'uniya bihin nasu huna yace kuma fiyayyen abinda masu nasiha suka fi kulawa da shi wa ragiba fi ajrihi ragibuna masu kwaɗayin lada suka yi ta kwaɗayi a cikinsa shine wa ragiba fi ajrihi suka yi kwaɗayi a cikin ladansa ar-ragibun masu kwaɗayi isalul khairi ila qulubi auladil muslimin shine isar da alheri sadar da alheri zuwa ga zukatan 'ya'yan mumunai liyar saka fiha domin ya kahu a ciki ya dawwama a ciki ya ginu iman alheri ne ya ginu a cikin zukatan ayan mummune idan alheri ya ginu a cikin zukatan ayan mummune insha Allah alhamdulillah zai karshen wannan yara zai yi albarka wa tanbihuhum ala ma'alim diyanat bayan haka dalilin wannan littafi da fadakar da su akan abubuwan da yake alama alamta ne na addini ma'ana masana bangaren sanayya bangaren alamomi na addinin musulunci abubuwan da ya kamata mutum ya yi a ga ɗabi'u idan alama ta musulmi a gan shi da siffa ta kwarai shiga ta musulunci tufafi na musulunci a gan shi da kuma ajiye gemu irin na musulunci na suna na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine wa tanbihum ala ma'alim diyanat ma'ana da fadakar da su da sanar da su akan dukkan wasu alamomi na addini wa hududi shari'ati da iyakokin iyakokin shari'arsa liyuradu alaiha domin mi su yarda a kanta ma'ana su kafa a kanta su ginu a kanta su zauna a kanta wa ma alaihim an ta'ata idahu min addini da kuma irin abin da ya kamata a ce musulmi ya kudurta shi na daga addini shine wa ma alaihim an ta'ata idahu min addini da abin da ya kamata mutum ya kudurta ranar addini qulubuhum zukatansu wa ta'amala bihi jawarihum sa'annan kuma gababuwa su aikata zuciya ta imani gaba ta aikata fa innahu ruwiya domin hakika an rawaito nassi hadisi ko nassi asar anna ta'alima sigari likitabin lahi yudfi'u gadaban lahi ma'ana an samu ruwaya cewa karantar da yara ƙanana littafin Allah subhanahu wa ta'ala shi ne an na ta'alimar siga karantar da yara ƙanana likitabin layi a karantar da su littafin Allah yuɗufi ƙogadaban layi wannan abu yana huce fushin Allah subhanahu wa ta'ala ma'ana mi yana bise in fushin Allah subhanahu wa ta'ala idan Allah subhanahu wa ta'ala ya ga al'ummar musulmi duk kowa ya kai 'ya'yan shi makaranta ana karantar da su alƙur'ani alkur'ani yana tashi a bakin yara yara suna karatu to wannan abu yana sanya Allah subhanahu wataala ya rike fushinsa ga wannan al'umma ya bari fushinsa da wannan gari garin da ake yawan karanta alkur'ani ake kai yara makaranta ake da to wannan abu Allah subhanahu wataala yana rage fushin Allah subhanahu wataala Allah baya fushi da su ko ba yayi fushi da su dalilin karatar da yara alkur'ani sai Allah subhanahu wataala sai ya hakura ya yafi ma wannan al'umma shine ta'alimul sigar likitabillah karantar da yara tarfin Allah yudfi ugadabillahi yana buce fushin Allah subhanahu wataala wa anna ta'lima shay'in fi sigari nabi kuma sanar koya koyar da abu a cikin yarinta kan naqash fil hajar kamar zane da amsar dutse yanzu yaro yaran da ka karanta da shi karatun da yaran nan suke yi suke karantawa suke hardacewa yadda ka san kayi zane akan dutse haka wannan karatu yake har girma su basu manta duk waɗannan karatu ba su manta shi yaron karatun da yaro yi a cikin yaranta ya harbace wannan abu abin ya zama mishi jiki to har girman sa bai fita kai ma da za ka bincika yanzu ka ga abin da ka koya na lesson tun a sai yi to saboda aka sai gaba ka manta shi da sirri sita shan da suwaye da sauransu to haka kenan ake so ku fara karantar da yaran alkur'ani hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sirar manzo Allah sallallahu alaihi tauhidi da sauransu to wannan abu in ya zauna har abada sai ga yara basu manta shi yanda ka san zane a bisa dutse bai bai kankarwa to haka shi ma wannan abu bai kankarwa da ka faɗa kai ka kawai yana tunani yana yanda ka san ka sa kaset haka abin zai ta zuwa wa qad masaltu laka min zalika ma yantafi'una insha Allah bi hibzi mala yace to insha Allah a cikin wannan littafi na buga maka misalai irin waɗannan abubuwa abinda za su amfana da shi insha Allah kai kanka amfana ƴaƴan da su amfana in dai ka wannan littafin hankali da farkon sa karshe kanta to za ka amfana ƴaƴan ka ma za su amfana al'umma musulmai ma za su amfana kina ce wakati masatu laka bin zalika ma yanta fi'una insha Allah bi hibzihi amma idan kuwa kula da shi wa yashrufuna bi ilmihi kuma za su ɗaukaka da wannan ilimi idan suka yi wa ya sa'aduna bi i'tiqadihi wal amal bihi sa'an zan samu arzikin lahira duniya da lahira bi i'tiqadi saboda kudurta shi da suka yi wal amal bihi da kuma aiki da suka yi ga sun daukaka da wannan ilimin sa'an kuma sun samu arziki da wannan kudurta shi sa'an kuma sun samu aiki da shi wa qad sha'a haqiqa yazo nana mi nasr hadisi na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko asar ya ce an yi umaru bis salati bi saba isinina aka ce ku karantar da umarci ƴaƴanku da su yi sallah tun suna ƴan shekara bakwai yaro da ya kai shekara bakwai to a fara sa shi sallah wanda ka yi sallah ba ta tashi kaje kai sallah in dan namiji ne ma yiwa a rallaka mu hannun ɗanka ku zo masallaci ku yi sallah ko ba komi bai isa ba to amfani ne a gare ka amfani ne da ke ma'aifiyar duk ma'aifin da ma'aiko ma'aifiya sun karanta da 'ya'yansu aikin alheri yaro yake aikin alherin ma'ana riba ce ka kafa kamar bonus da kake samu gana ka aiki kuma gana 'ya'yanka kafin su kai lokacin to amma ka ga yanke sakaki da waɗannan abubuwa da yawa ka jayo hannun ɗanka ku zo masallaci ya yi sallah ka gaba ta waje ba a gare shi ba to amma mi ka samu ladan shi ka koya ma yaro sadaka shi ke na aka bashi kuɗin da kirasan sa kawai da ya ga mai bukaci sai ba sadaka kaga shi bai da asusun da za a samu shi to kai iya ku iyayen ku muke da wannan kamashin yaro ya ya karatun alkur'ani kaga wanda ya karatun alkur'ani yana da lada da ake rubuta masa to shi bai da gurin da za a rubuta masa to iyaye ku zai kuke benefice da waɗannan abubuwa azumi ana yaro yana yi saboda ka kuke binisi ba na ne da yawa iyaye muna hana kanmu alheri da yawa saboda ka shesun ya ya zaga mutu ya baro ƴaƴansa ya zo masallaci ya bar ƴaƴansa a gida suna wani ma akan titi bayan manzo Allah sallaci idan magarba ta yi ku tattara ƴaƴanku domin shaidanu a lokacin suke yaduwa saboda haka a wannan lokacin za ki tabbata a bige wannan yau da kawai za a ce dan dan zai maka akan titi dai kawai to an tabbata sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kai baka samu ladanci ko kuma gashi ya samu wannan kenan iyaye mu gyara mu dinga zuwa masallaci da ayanmu a cikin gida ko kuma mata ku dinga sa ayanmu mata su ma suna sallah mana bi ayi arwalla ku yi sallah tare da su ku yi jami'i aikin alheri ayi tayi kamashin naku ne in uwa ta dage to duk kamashin ayanta nata ne in uba ya dage to duk kamashin ayan shi nashi ne in dukkan su biyu suna yi kuma dukkan su tare kowanne Allah subhanahu wataala zai dinga bashi wannan kamashin kenan saboda haka mu dage wannan alheri kar da mu asara shi ne saboda haka ce wasu aduna ƙarsha an yi umaru bi salatin lissabai sinina umarni ya zo cewa a umarci yara da su yi salatin suna yan shekara bakwai wa yi turabu alaiha li ashir amma idan sun kai shekara goma yanzu ba sa sallah to yanzu ba san can lallabawa ne ba bulala za a nema tsat a zana su da yaro ya yi wasa da sallah yana ɗan shekara goma ko yarinya ta yi wasa da sallah shekara goma to a nemi bula mai kyau lafiyayya a zazzana shi da kyau in ji mazu Allah sallallahu alaihi wasallam wa yufarriqa bainahum bil madaji kuma da yara sun ga shekara goma maza da mata duka sai a rarraba su gurin kwancin su saboda haka ba a hada su kenan sai a rarraba su daga gurin makwanci baka zalika yanbaghi an yu'allimu ma faradallahu to saboda haka haka ya kamata a koya wa yara abinda Allah subhanahu wa ta'ala ya farlanta a kansu alal ibadi akan bayinsa karantar daga nan kuma a dinga karantar da yaro gashi wannan sallah kaza ne Allah ya farlanta ta ayini kaza ake guda biyar sa'annan kuma ga sunan su wannan kaza da kaza sa'annan ita kuma wannan raka'a kaza wannan raka'a kaza wannan raka'a kaza wannan kuma karatun ta ana a bayyane wannan kuma ana yi a boye wannan kuma ana yi biya a bayyane biya a boye da sauransu shine an yu'allimu ma faradallahu ala ibadihi su koyi abin da Allah subhanahu wataala ya faranta akan bayinsa min qaulin na daga fada mana a din karantar da yaro magana mai kyau in ya yaro yayi ashali a cikin subhanallah subhanallah anuna dukkan anuna mugun abu kaga gobe sai kare bakin shi wani kai ne kake wannan kai ne zaka ashaliyan nan wata ke ce to kaga tun daga nan zai san ashaliya ba ta da kyau ko faɗi wani magana mara kyau ya yi wata magana mara kyau ya faɗi wani abu wanda ke mara kyau a nuna musu wannan abu ba daidai ba ne ba wa amalin sa'annan da kuma aiki a nuna mushi aiki mai kyau ya yi wani abu mara kyau na wannan ya saba karantar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko haramu ne ya saba addinin Allah subhanahu wataala qabla bulugi duka waɗannan kafin su balaga to daga nan ne saka tarbiya insha Allah to zata yi kyau ma'ana jebi'u tarbiya kenan to amma mai hera gabar yaro sai da yayi kwari yayi ice ya tauri a ce za a tankwasa shi bai tankwasuwa a tun suna yara ake karantar da su waɗannan abuwa in sun yi abu a mai karya dan wuta ne ba wutan kuma balbal kaza kaza kaza mai gaskiya kuma ga inda Allah zai kai shi saboda haka ga mutum ya yi gaskiya Allah subhanahu wataala an ba shi misali da wata kissa ga kuma wanda ya karya ga kuma sakamakonsa shine ce qabla bulugi dukkan musu balaga ake karantar da yara ake karantar da su ake nuna musu tarbiyya li ya'ti alaihimul bulug yace domin a lokacin da balaga za ta zo musu tuni wa qad tamakkana zalika fil qulubi tuni waɗannan alheri tuni wannan abu ya riga ya zauna a cikin zukatansu ya san ƙarya ba ta da kyau ya san sadaka ya san azumi na nafila ya san sallah ya san kaza alheri ya san girmama na gabansa ya san sallama iza shi an shigo gida ya duka waɗannan abuwa ya san addu'a da zai isa shi kamar ɗaki addu'a da zai idan zai fito addu'a da zai in zai fita daga gida addu'a da zai in ya shiga masallaci addu'a duka waɗannan abuwa an karantar da yaro ya riga ya saba ya san da su to saboda haka kenan kaga da balaga ta zo masa to huda mu shikenan sakamakon a fik ta zo daidai babu wani abu mala kawai ci gaba ne za yi shi ne ce zalika min kulubi kulubi daga zukatansu wa sakanat ilaihi anfusuhu sa'annan kuma bayan haka sai ga rayukansu ta nutsu da abu ma'ana kafin nan ya riga ya saba da abu yanzu balaga ta zo mishi ya zama tilasa a gare shi to ba wani wahala zai yanzu azumi yau dama yana yi yanzu kuma balaga da ta zo mishi wani kan ko ci gaba da zai yanzu da yawa zaka samu da army yana son musulunci sai musulunta amma sai ta shi mi abin da ke ba shi wahala kawai shi wani azumin da bai iya bai saba ba ya yi ni bai ci ba saboda mi rishin bai saba ba ha abin ya ta ba shi wahala to sai da kaɗan kaɗan kaɗan kaɗan tun yana yi tun yana yi yana yi sai ga abin ba wahala ha abin ya saba to amma ka ga dama yaro tun ya riga ya saba da waɗannan abuwa ko ci gaba ne dama ya riga ya saba tun yana da dama ban shi kama hannun suna zuwa masallaci kenan zuwa masallaci bai zai mai sabon abu ba tun yana yaro ya saba bai karya an jami shi bai karya dan wuta ne to saboda haka dan yanzu kuma yanzu balaga ta zo masa kenan kawai kwanciye ne za yi saboda haka kenan yake wa sakanat ilaihi anfusuhum za a samu nutsuwa ran ta nutsu da abu amma sai ga wani ya musulunta arne da girman sa ya musulunta amma mi yana da sauran nutsuwa saboda wannan abu yana bashi wahala da sauransu wa anisat bima ya'maluna bihi sa'an sai ka samu zuciyar ta nutsu da abin da yake aikatawa min zalika jawari hagu mana gababuwansu kuma sun saba zawaba sun saba babu wani wahala da yake shi wa qad faradallahu subhanahu ala alqalbi haqiqa Allah subhanahu wataala ya farlanta ma zuciya amalan wasu ayyuka min al-i'tiqadat wadanda ake kudurta su ma'ana akwai ayyuka waɗanda suke na faɗa ne ƙudurta su ne a zuciye ne zabar irin su tsoro irin su fata da sauransu kuka duk ibadodi ne amami na zuciya wa alal jawari zahira sa'annan kuma akwai wasu ayyuka waɗanda suke na gaɓaɓuwa da waɗanda suke zahiri amalan min da'at akwai ayyuka na da'a irin su sallah da sauransu da kyautata ayyuka ko kuma kama ko aiki da ke na taimako da sauransu mala ce wasa ufassilu laka ma sharattu laka zikirahu baban baban ya ƙurba min bami muta'allimihi insha Allah ta'ala mala ya ce to insha Allah wasa ufassilu laka ya ce duk waɗannan bayani da na maka da sannu zan maka dalla-dalla in bayyane maka su zan maka fasali-fasali daga fasalin kaza sai fasalin kaza sai kaza ma sharaɗu laka duk abin da na sharaɗa maka na faɗa maka anan to da sannu sai na maka dalla-dallan su ma sharaɗu laka zikiru abin da na sharaɗa maka za a ambata mashi baban babi babi baban baban liya karba min bayan muta'alimi me yasin ya zan maka su haka domin ya kusa da fahimta ya yi sauƙin riƙewa sauƙin karanta sauƙin fahimta biye da in aka zuwa kai ƙaton babi guda ɗaya lat sai ka mutum ya gashi amma guntu guntu daidai daidai wani babin kaza kaza kaza kaza aka yi ƙara bayani sai ka ƙare da wannan sai ka ji nishaɗi kuma zan shiga babin kaza kace to saboda haka zan maka bayani dalla dalla duka a cikin wannan littafi min fahimi muta'allimihi insha Allah ta'ala domin yayi kusa ya zo a sauƙaƙe na daga mai wanda yake so ya karanta to zai samu fahimta su insha Allah a sauki wa iyyahu nastakhiru kuma Allah subhanahu wataala muke ba zabi ma'ana shine muke istikhara annabi sallallahu alaihi wasallam ya karanta da mu cewa duk abin da za ka yi idan ka yi niyyar wani al'amari aiki ne za ka yi wata sana'a ce za ka yi neman ƙwadago neman aiki ne za ka ka yi raka'a guda biyu sai ka karanta addu'ar istikhara ka ba Allah zabi kai hatta aure in za ka yi saboda ka yi raka'a biyu ka yi ba Allah zabi ka ba Allah zabi Allah in wannan abin akwai alheri Allah ka zaba mu ka zartar mu da shi Allah ka tabbatar mu yace to wa iyyahu nastafiu muna istihara ga Allah ma'ana muna neman zaɓin wannan al'amari zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala wa bihi nasta'inu kuma gare shi muke neman taimako wala haula wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim wala haula babu wata dabara wala quwwata babu wani karfi illa billahi sai ga Allah gabaki da duk dabararka to suna kamera shi ga Allah subhanahu wataala duk wani waye ga duk wani karfinka to na Allah ya tunaka shine al-aliyu madaukaki al-azim mai girma wa sallallahu ala sayyidina muhammad nabiyhi wa alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kaseera wa sallallahu ala sayyidina muhammad tiran Allah da amince Allah su tabbata a bisa shugaban annabi muhammad nabihi annabinsa wa alihi absa alayansa wa sahabihi da sahabbansa wa sallama da amci taslima da tsiratuwa kasiran mai yawa wannan shine karshen wannan mukaddama wanda kuke ce mata preface ko to wannan ita ce mukaddama da malam yayi game da wannan littafin kun dalilin da ya sanya yayi littafin da kuma amfanin da za a samu a cikin wannan littafi idan mutum ya tsaya ya bi shi dalla dalla hakika zaka fahimci addinin ka zaka bauta wa Allah bisa ga ilimi ba bisa ga jahilci ba zaka bauta wa Allah ibada karbabbiya Allah subhanahu wataala ya sa mu dace mana muwafaka kuma mun zo karshen mukaddama kuma dai da lokaci yayi ko to kuma zamu tsaya a nan da fata makanta daidai Allah tara mu cikin lada abin da muku sukure Allah ya fi mana bukatocin na alhi da Allah biya mana su Allah ka nuna mana gaskiya gaskiya ta kawo mu ikon binta ka nuna mana karya karya ta kasu ta mu guje mata fasubhanaka allahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh insha Allah sai Allah ya kai mu kenan sati mai zuwa sai a tashi a na